a tamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil isha'i ya jinkirta sallar isha wata dare hatta na dawo kuma abin da sai da namar ya je ya shaida masa ya as-salata rasulallah ai kuwa a zo a gara a yi sallar nan naman nisa wa ai ma an sun tubyan fara bacci da yara ƙanana fa kharaja manzo Allah ya fito fa qala yace da sahabbai ma yantazuru ahadun min ahli al-arab ghayrukum ba wanda yake sauraron sallar nan daidai yanzu daga mutanen duniya in ba ku ba ku kaɗai da kwaɗa sauraron sallar nan har zuwa yanzu qala yace wala tusalla yawma idhin illa bil madinati a sannan wala su salla ba a isha ko ina sai a madina duk sauran garuruwa ba su musulunta ba qala a yace a ruwayar wa kanu yusalluna al-isha'a fima bayna an yajiba shafaqu shafaƙi suna sallatar isha daga sanda shafaƙi ya ɓuya ila thuluthil layl al-awwali sun dare na farko
حدثنا محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله cewa manzala sallallahu alaihi wasallam wani abu ya dauke masa hankali bai sallar isha a farko farko lokacin ta ba a wani dare فاخرها ya jinkirta ta حتى رقدنا har muka fara bacci a cikin masallaci ثم استيقظنا sannan muka farka ثم sannan رقدنا muka sake baccin ثم sannan muka استيقظنا sake farkawa ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم Ya zo gare mu ثم قال sannan ya ce ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاه غيركم a yanzu ba wanda a duniya gaba ɗaya ba mai sauraron cewa ya sallar isha in ba ku ba wanda ma za su yi sun yi ta sun- sun bacci وكان ابن عمر Abdullahi Umar ya kasance لا يبالي أقيمها أم أخرها ya yi isha farkon lokacinta ko ko bai bari ba bai yi ta sannan ba sai can daga baya
إذا كان لا amma يخشى kuma أن daga يغلبه yanzu النوم baya jin عن tsoron وقتها bacci zai dauke shi daga lokacinta وكان يرقد قبلها yakan yi bacci ma kafin ya sallar isha
قال ابن ibn جريج Jurayj ya ce قلت لأداء nace da adawuna abin rabahi فقال a yace سمعت ابن عباس يقول yana ce ina ji Abdullahi Abbas yana cewa أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء ya jinkirta isha wani dare حتى رقد الناس har mutane suka yi bacci واستيقظوا suka farka ورقدوا واستيقظوا Ibn فقام عمر بن الخطاب Attab ya tashi فقال Ya الصلاة Rasulallah, ai gwamma ai sallar nan, gwamma ai sallar nan.
قال أداء Annabi ya ce, قال ابن عباس Ibn Abbas ya ce, فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم Ya fito, كاني انظر kai اليه ka انا yana kallon sassan da ya fito din nan a yanzu.
يقد راسه Ruwan ماء kansa yana duk zugar da ruwa.
واضعا يده على Ya راسه ɗora hannunsa a kan kansa.
فقال Ya ce, لولا ان اشك على in ba امتي dan ba na so in wahal da al'umma ta ba, لامرتهم ان ya يصلوها هكذا cewa kan sai sallar isha sai ya kawo yanzu duk sallar za su sallar isha sai kamar yanzu فاستلبست اداء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على راسه ba sai na tambayi fasan batu a ɗa na tambayi a ɗa'u ko fasta bantu a ɗa na tambaya daga ɗa'u Mm.
kai saura annabi sallallahu alaihi wasallam ya dahu ala ra'asihi Mm.
kaka siffar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mm.
ya dora hannunsa akan kansa كما أنبأه كما أنبأه ابن عباس.
يباش لاباري فبدد لي اداء بين اصابعه شيئا من تبديل من تبديل.
أداء يربى يالون سجريني والأبد غربا
ثم وضع اطراف اصابعه على قرن راسي جيفا يالونسا أبنغر الكنسا ثم ضمها أنا يهدى توجي دا يمر هكذلك yana taho da ita haka Allah Kawai ya Allah yana karkare ruwa ne yana kaɗe ruwa ne daga gashin kansa Mm.
على الراس hatta masa Hatta masa Ibrahimu ɗan Falkuzini.
ya shafi gefen kunnensa إما إلى الوجه daga wajen fuska على الصدق haka kenan Mm.
a bisa kaya- kayansa مم. وناهية اللحية gefen gemunsa ولا يقصر baya takaitawa baya jinkita da sauri da sauri yake karkaɗe ruwa ولا يبطش ba kuma gaggawa yake ba can إلا كذلك inda dai aka sifanta haka yake وقال manzo Allah ya ce لولا أن أشك على ba أمتي na- ba dan ba na son wahal da al'umma ta ba لأمرتهم أن يصلوها da za هكذا mu cewa ko yaushe isha sai kamar yanzu za su yi ta مم.
to ta ba wa ta za su yi ta wurin ya yi ta fastasbattu fastasbattu da nemi tabbatarwa a na nemi ya tabbatar min yaya yake ya karanta wannan babu ko babu wakatin isha'i babu wakatin sallar isha ila nisfin laili zuwa cewa zuwa rabin dare ne wa qala abu barzata zata yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibu ta'khiraha yake ta sallar isha حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن انس قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل.
har sai da dare ya tsaga ya raba ثم صلى sallar isha نعم ثم قال Allah Allah ce da sahabbai قد صلى الناس mutane sun وناموا yi sallar isha sun yi bacci أما إنكم في amma صلاة ku duk zaman nan da kuka yi daɗe wannan da kuka yi sallah kuke ce mana rauta ranar sallah matuƙar kun zauna sauraron sallah
وزاد ابن أبي مريم Mare mare ma ya daɗe أخبرنا يحيى بن أيوب Mm.
قال حدثني حميد أنه سمع أنسا قال Mm.
كان ينظر إلى وبيس هاتمه ليلة kai إذن ka ce na duba hasken da hatibin manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan dare Mm.
yadda ujoban sa yake wakiya yake haske Mm.
wannan sai da babu farli salatin fajr to
باب فضل صلاة الفجر babu falalar da take cikin sallar asuba falalar da take cikin sallar asuba da kuma halartar sallar asubar tare da jama'a
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم jarir ibn abdullahi ya ce muna zaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallam إذ نظر إلى القمر sai maza Allah ya dubi wata ليلة البدر daren goma sha biyar فقال ya ce أما إنكم سترون ربكم amma hakika ku dinnan za ku ga ubangiji كما ترون هذا irin yadda kuke ganin watan nan yadda yake a cikin cikarsa ko ina ya gama da haske لا تضامون ba a zalunta ko أو لا ko تضاهون ba a rikitar da ko ba kwa kokonto في a رؤيته game da ganin Allah tabaraka wa ta'ala فإن استطعتم ألا تغلبوا على Allah tuqulu Allah idan ta kun kama sami shamsi.
iko kada ya zamo a ce an fi karfin ku bisa wata sallah da ake kafin fitowar rana فقبل da kuma غروبها da ake kafin faduwar rana to ku تفعلوا aikata haka kan ku bari a ce sallar asuba ta tsere muku Mm.
matukar akwai yanda za ku Mm.
kan ku bari sallar la'asar ta tsere muku matukar abu- akwai yanda za ku
ثم قال wato wannan yake nuna cewa ashe ganin ubangijin subhanahu wata'ala ana kaunar samunta idan an kula da waɗannan sallolin guda biyu Eh, shi yasa wanda bai sanya kula da asuba ba ta shi sai rana ma ta fito zai tashi ya yi. ko bai sanya kula da la'asar ba ta yi sai rana ta faɗi to kai ya sa ran zai samu ganin nan na ubangiji subhanahu wata'ala سبحان الله ثم قال sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فسبي بأمر ربك قبل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها wato fasabbi kai tasbihi da yabon ubangijin ka wato a nan ruwa duk da fari Na'am.
amma a- a a tilawa ta qur'ani da wauni Na'am.
fasbir ala ma yaquluna wa sabbi bi anna rabbika qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha min al-layli fasabbi wa tarafa an-nahari la'allaka tarih نعم
a kai tsarkake ubangiji tare da yabo gare shi kafin a ce rana ta fito da kuma kafin a ce ta faɗi
حدثنا هدبة بن خالد wato da hadisin ya gabata a baya a can a babin farnar sallar la'asar A, malamai madina ne suka ce daman ai sallar asuba ita ce salatul wusta ita ce sallah mafificiya to hadda sanahu batun halidin نعم قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال abu musa al-ash'ari yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce من صلى من صلى البردين wanda ya sallah wakuta guda biyu da ake sanyi a cikinsu دخل الجنة ba matsawa ya shiga aljanna wanda duk ya kula da sallar asuba ya kula da sallar la'asar to zai shiga ya shiga aljanna
wa qala ibn raja'in ibn raja'in ya faɗa ablan raja'in basare مم. حدثنا حمام عن ابي جمرة ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا da wannan da wannan hadisin مم. حدثنا اسحاق عن حبانا قال حدثنا حمام wanda abin قال da ya sa buhari ya kawo wannan muhallakin نعم don ya tabbatar da cewa shi fa abubakar din da aka faɗa a baya dan abu musa ash'ari ne نعم dan akwai wanda suka ce ai ba shi ba ne نعم ya suka ce wai abubakar ibn umar ne wa'ai bata ne Mhm.
a sakafi to shine buhari ya kawo wannan dan ya kaɗe wannan maganar tasu ya Na'am.
kaɗe wannan maganar tasu نعم نعم to حدثنا إسحاق عن حبانا قال حدثنا همام قال wannan ba حدثنا wai أبو ba جمرة hawaii ba ne نعم wani isaƙun ne wannan shi isaƙun mansur ibn bahrama نعم kawsat نعم to mutumin marwa ne نعم to قال مم.
حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله kamar hadisin da ya gabata باب وقت الفجر da babu lokacin sallar asuba
حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت cewa babban malikin ya faɗa wa anas ibn malik shi yasa wannan hadisin yana daga ruwayar sahabi daga sahabi نعم ruwayar sahabi daga sahabi
أنهم تساهروا مع النبي صلى الله عليه وسلم babban malikin ya faɗa wa sayyidina anas cewa su sun ci abincin sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ثم قاموا إلى الصلاة sannan bayan sun gama cin abincin sahur suka tashi ga sallar asuba مم. قلت Anas ya ce, كم بينهما yace da zaidun musabitin tsakanin gamawa ku sahur din da tashin da kuka yi sallah asuba Mm.
kaka wakacin yake.
قال Zaidu ya ce, قد وخمسين gwargwadon yadda za ka karanta aya hamsin, أو ko ستين gwargwadon yadda za ka karanta aya sittin.
يعني آية tana nufin aya.
حدثنا حسن بن Wannan صباح hadisin wato nan gaban ma zai zo a kitabun sauri. kuma hadisi ne da musulun da turmi da masari da ibn majah duk sun fitar shi yasa a masu littattafan nan shida wato abu dawo da ne kawai bai ruwaito shi ba نعم to
حدثنا حسن بن صباح سمع روحان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم wa zai dabla وزيد sabitin بن ثابت cewa na Allah sallallahu alaihi wasallam da zai dabla sabitin sun ci abincin sahur فلما فرغا من سهورهما yayin da suka gama cin abincin sahur din قام نبي الله صلى الله عليه annabi وسلم Allah إلى sallallahu alaihi wasallam الصلاة ya tashi zuwa ga sallar asuba فصلى yayin da sallah قلت لأنس nace da Anas ibn Malik كم كان بين فراغهما من سهورهما Kaka tsakanin gama wasu daga cin abincin sahur din ودخولهما في الصلاة a cikin sallah قال Anas ibn Malik yace قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية gwargwadon yadda mutum zai karanta ayoyi hamsin na Qur'ani مم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سعد بن سعد يقول ya shi Abu Hazim sallama ibn Dinar al-A'raj ya ji muqatal ibn Sa'd sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi Sa'd din sahabi ne mahaifinsa ma Sa'd ibn Malik shi ma sahabi ne shi yasa shi sahabi ne kuma dan sahabi Eh, to
كنت أتسهر في أهلي sahabin misalin ya ce nakan ci abincin sahur a gida ثم يكون سرعة بي أن أدرك الصلاة sannan in fito ina sauri ba ina gama cin eh, abincin sahur in fito ina sauri in je in sami sallah asuba مع رسول الله tare da صلى manzo الله عليه sallallahu وسلم alaihi wa sallam حدثنا يا ابن بكير قال اخبرنا الليث عن وكيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن زبير ان عائشه اخبرته قالت Mm. Aisha ta bashi labari kalat tace كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر matan mummune sun kasance suna halartar sallar asuba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wato anan an bulugar akalunin barage su na'am da sai in ba dan an bi wannan loga ba sai a ce kana nisa'ul mu'minat ko kanat nisa'ul mu'minat na'am وك- وقد يقال سيد وسيد والفعل للظاهر بعد مسند لأن مالك يكفي فداء الفية na matan mummune sun kasance sukan halarci sallar asuba tare da manzo sallallahu alaihi wasallama mm mutalafi'atin bi murudihinna alhali sun lulluɓa da mayafansu mm thumma yanqalibuna ila buyutihinna sannan su koma gidajensu hina yaqrina salata bayan sun gama sallar tare da manzo sallallahu alaihi wasallama la ya'rifuhunna ahadun ba wanda yake iya gane su saboda duhu Mm.
ba a iya gane ma mace ce ko namiji
babu man adraka min al-fajr rak'atan babu wanda ya riski a raka ɗaya daga sallar asuba kafin a ce rana ta fito Mm.
ya raka a ɗaya rana ba ta fito ba amma ya rage masa raka a ɗaya zai yi bayan rana ta fito Mm.
to me hukuncin wannan sallah tasa حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلمة عن عداء بن يسار عن مم.
بسر بن سعيد عن الأعرج وعن الأعرج يحدثونه wato su waɗannan da adamu ya tsari da musulun sa'idi da araj shi na abdurrahman ibn hurmuz duk sun faɗa wa shi zai dubnu aslama عن أبي هريرة daga abi huraira أن رسول الله صلى الله sallallahu عليه وسلم قال alaihi wasallam ya ce من أدرك من الصبي ركعة wanda ya riski raka ɗaya daga sallar asuba قبل أن تطلع الشمس kafin a ce rana ta fito فقد أدرك الصبح to ya yi asuba a wakacinta za a ce ya yi asuba a wakacinta yanda masabar imam malik radiyallahu ta'ala an take da masabar imam shafi radiyallahu anhu da masabar imam ahmad da mafi yawan malamai sabanin abu hanifa abu hanifa shi anan cewa ya gaba ɗaya sallar ma ba sai ba saboda za a yi sallah daidai fitowar rana ai an yi hani daga sallah daidai fitowar rana a to wannan hadisi hujja ne a kansa Ah, shi yasa malamai suke cewa ai ada'i abinda ake kira ada'i shine a aikata wani abu wanda yake abin isra da shi daga abin da wakacin ya shiga wakacinsa ya shigo kafin a ce ya fita yanda jalaluddin suyudi yake faɗa a kaukabu saɗi summal ada'u fa fi'ilu ba'ari ma da hal قبل الخروج وقته وقيل كل كانوني إذا مصبوا من بيو فعل بعد ما دهل قبل الخروج وقته مصب المالكة وكينا نشافع ودهنا بلاو وقيل كل wannan kuma masabar abu hanifa kenan masabar hanafiyawa kenan to ومن أدرك ركعة من الأثر wanda ya riski raka ɗaya daga la'asar قبل أن تغرب الشمس kafin a ce rana ta haɗe فقد أدرك الأثر ya riski la'asar ma'ana ya yi ta a wakacinta ya yi ta a wakacinta illa iyaka da shi wanda yake raka ɗaya take a asuba kafin rana ta fito da wanda raka ya al'asar kafin rana ta faɗi za a tambaye su me yasa suka jinkirta sai wakaci lauri idan akwai dalili shi kenan a- akwai hanzari in akwai hanzari kamar misali a ce "Ah, to mace ce ai tana jinin haira jinin bai ɗauke mata ba sai gwargwadon yadda za ta yi wanka ta yi raka a ɗaya daga la'asar kafin rana ta wani ta ce shi ke na ba ko ko kuma mutum ne ke cikin halin suma wanda yake cikin halin suma ai sallah ba ta wajen ba a kansa Ah, sai kuma Allah ya sa ya farka gwargwadon yadda zai tsarki zai alwala ya raka a ɗaya rana ta faɗi to shi ma wannan ai yana da hanzari Ah, duk wannan za a ce ma'azurai ne نعم to
باب من أدرك من الصلاة ركعة da babu wanda ya ci raka daya daga sallah ya samu sallar a cikin lokacinta نعم حدثنا عبد الله بن يوسف مم.
قال اخبرنا مالك مم.
عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن مم.
عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sallar kana ya ce من ادرك ركعه من الصلاه san guda biyu da na sama da wannan din na imam malik ne.
نعم kuma ya ce buhari duk ya karba ne daga malamansa wanda almajiran imam malik ne مم.
shi wancan na saman shi ne alamun maslamatul ka'anabi Mm.
wanda buhari yakan yi ruwaya daga gare shi daga imam malik Mm.
amma na biyu kuwa na ƙasar shi ne alamun yusufa Mm.
a wanda shi buhari ya fi ruwaya ma daga gare shi daga imam malik Mm.
shi wancan ablan wasu lafin ƙadari malamin abu dawuda ne sosai Mhm.
za ga abu dawuda yana yawan ruwa daga gare shi musamman daga imamu malik Mm.
amma shi buhari galibi ya fi ruwaya daga ablan yusufa daga imam malik Mhm.
ya sa da hadisan dai na imam malik ne Mhm.
to Na'am. Qala a, abu huraira ce mm anna annabi rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam ya ce man adraka rak'atan min wanda ya as-salati kirka daya daga sallah faqad adraka ya as-salata riki sallar ya yi ta a wakaci Mm.
ko kuma in ya riski ka ɗaya tare da jama'a to ya riski sallar ma'ana ya samu farlar jami Mm.
shi ya samu wannan ma'anar ce aka ce hadisin yake nufi da ce wannan hadisin kamar hujja ce ga malikawa Na'am.
da suka ba kan cewa wanda abin da ya samu tare da liman bai kai raka ɗaya cikakkiya ba to wannan ba a ce ya samu farlar jama'a ba amma shafi'awa da hanafiyawa suka ce ai ko zaman tahiya ya samu in dai ba wato ya samu farlar jama'a sai a sallar juma'a shine shafi'awa suka ce akalla sai ya samu raka'a ɗaya amma in ba sallar juma'a ba suka ce ko da tahiya ya samu tare da liman to ai ya samu farlar jama'a to Mm. Babu salati ba'da al-fajr babu hukuncin yin sallah bayan an yi sallar asuba hatta tartafiya shamsu.
cewa wato amar sallar duk wata sallah sai in alfijir ya daga in dai ba sallar da za a yi ta ramuwa ba Mm.
ko kuma kamar sallar janaza idan gari bai fara faifayewa ba Mm. Hatta tartafiya har shamsu.
sai rana ta daga Mm. حدثنا حفص بن إبرا- بن ع- بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي الآلية Mm.
عن ابن عباس قال a abul ali aka ba hadisin daga ablan abbasin ablan abbasin yace شهد عندي رجال مرضيون wa'ansu mazaje wanda na yadda da su sun shaida a wajena وارضاهم عندي amma duk عمر a cikin su wanda na fi yadda da shi ba fi yadda da shi ba kamar umar zai na umar ان النبي صلى su الله عليه waɗannan gaba ɗaya وسلم sun shaida a waje na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama نهى عن الصلاة بعد ya yi hari da ɗayan الصبح sallah bayan an yi sallah asuba حتى تفرق الشمس har sai rana ta fito ta yi haske وبعد العصر haka nan ya yi hani daga yin sallah bayan la'asar حتى har تغرب sai rana ta faɗi
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا الآلية عن ابن عباس قال حدثني ناس من بهذا a wasu mutane sun zantar min kamar hadisin da ya gabata a baya ya sa hadisin yana daga ruwayar sahabbai daga sahabbai نعم haka nan kuma ya kunshi ruwayar tabi'i daga tabi'i أمم.
ka kata da tabi'i ne abul aliyatu rayahi shi ma tabi'i ne eh abul aliyatu rayahi shi ma tabi'i ne shi abul aliya sunan sa rufai'u نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس kan ku ce za ku girdade fitowar rana da sallar ku ku ce za ku yi nafila daidai sanda rana take fitowa to ka ai haka ولا غروبها kada ka nan kan ku girdade faduwar rana da sallar ku ba daidai ba ne ku ce za ku yi nafila daidai sanda rana take faduwa
وقال يأتي- حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلع حاجب الشمس a yace anan umar ya min hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaskon rana ya bayyana فآخر الصلاة to ku jinkirta sallah حتى ترتفع har sai rana ta ɗaukaka a sama
wai za ga ba hajjubu shamsi idan matsarin rana wato kaskon rana ya faɗi fa akhiru salata kuma ku jinkirta sallah daidai sanda kaskon ranar nan yake faɗuwa hatta ta giba har sai ranar ta gama faɗuwa sarai wajen marikawa don wasu dalilai ma suka ce sai ma an yi magarba na'am ɗaya daga cikin dalilan shine ai an ce lokacin magarba ƙurarre ne Mm.
to shi za a yin nafila Mm.
ai a mai da hankali mai a yi ita sallar da take farilla na'am tabahu abdatu
abu da ke masa mutaba'a
حدثنا عبيد الله عبيد بن اسماعيل wato mutaba'a ta abu da to abu da to sulaiman nan gaba buhari zai kawo a kitab bad'il khalqi نعم to hadathana ubayd ibn isma'ila عن ابي اسامه عن عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallama نهى عن بيعتين ya yi hani daga ciniki biyu وعن لبستين ya yi hani daga sa tufafi biyu ko ɗaura nau'in sanya tufafi guda biyu وعن صلاتين ya yi hani daga salloli biyu نهى عن الصلاة بعد الفجر Na- wato sallar da ya hani daga gare su shine a ce za a yi sallah bayan an yi sallar asuba حتى تطلع a الشمس bari sai rana ta fito وبعد الأثر haka nan kuma ɗaya sallar da ya hani daga gare ta shine a ce za a yi sallar nafila bayan la'asar حتى تغرب har الشمس sai rana ta faɗi wato wajen malikawa suka ce zara fitowa alfijir yana mai da sallar nafila karahiya نعم ko da ba a yi sallar asuba ba in Mm.
ba wur- a, raka a tayin fajiri ba Mm.
wanda daman su sannan ne wakacin su Mm.
in ba kuma kamar shafa'i da wutiri da mutum ya yi bacci bai yi su ba sai sannan Mm.
ko kuma yan nafulfulin da ya saba yi wanda bai ba a wannan daren ya zamo yana ganin zai iya yi kafin a ce a wato an yi sallar asuba to wannan ya iya yi amma haka nan yace zai faru nafila suka ce ba daidai bane نعم la'asar kuwa ita ba wai da shigar lokacin la'asar din bane a wajen malika yake karahiya a yi nafila Mm.
a'a in an yi la'asar din ne kuma a ce za a yi wata nafila yake karahiya to وعن اشتمال السماء ba kamar wanda yake zai sajdatu tilawati نعم bayan asuba ya ce wannan ba hanci sai fa in gari ya faifai eh wato gari ya waye haske ya gaba ko ina kafin fitowar rana to a sannan ba daidai ba ne a ce za a sujada tilawa haka nan kuma ba la'asar wanda ya zo yana karatun ƙur'ani ya zo mahallin sujada idan rana ba ta fara jaja ba wannan ba hanci don ya yi sujada tilawa نعم haka nan ma kuma suka ce dangane da sallar janaza Ah, a iya sallar janaza bayan sallar asuba Mm.
a iya sallar janaza bayan sallar la'asar Mm.
Ah, bayan sallar asuba a yi matuƙar gari bai faifaye ba in ya faifaye wannan a bari sai rana ta fito sai fa idan ana jin tsoron in an kyale gawar za ta jirkita Allah.
haka nan in rana ta fara ja to ka ce za a yi sallar janaza sannan a bari sai rana ta faɗi sai fa in ana jin tsoron aka bari har sannan gawar za ta jirkita to wannan sai a yi sallar haka Mm.
to وعن اشتمال السماء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga kurman yafe ai kurman yafe mutum wato ya zamo ya rufe baki ɗaya jikinsa ta hannayensa a cikin tufafi don zai bukatu zuwa turfa ga rukam da hannun ga rubuto da hannun ta yi ya daga a ga al'aurarsa ko tufafin ya faɗo al'aurarsa ta bayyana Mm. وعن التب... وعن الاهتباء ya في ثوب yi hani daga واحد mutum ya kewaye jikinsa a cikin tufafi ɗaya يفري بفرجه a الى ce ba السماء wani abu kamar wando a ƙasarsa a ce kenan wato zai ringa sadawa da al'aurarsa zuwa sama
وعن, منا... وعن المنابذة nau'in ciniki guda biyun da manzo Allah ya hani daga gare su shine wato cinikin munabaza Mm.
ai ciniki cewa ga tufafin nan na sayar ma amma ba ka da damar ka bude ka ga ya yake Mhm.
ka biya da kawai kuɗi na don ya hani daga wannan saboda ai garari ne Mm.
ya yi kama da caca sharaɗin ciniki a musulunci shi wanda ya siya ya zama ya san me ya siya Mm. وعن الملامسة haka nan kuma cinikin mulamasa a ce in ka taɓa tufafin shi kenan ka siya in kana taɓa tufafin to shi kenan ciniki ya zarce to shi ma an yi hani daga irin wannan nau'in Mm. باب لا يتعرض الصلاة قبل غروب الشمس to wato nan gaba buhari zai kawo hadisin nan a guri biyu a kitabul biyu da kuma kitabul libas Mm.
muslim ma ya rawaito hadisin a kitabul biyu Mm.
eh haka nan nasa'i shi ma wato ya kawo shi a kitabul biyu نعم ibn majah ko ya ruwaito shi da kaɗan kaɗan a kira wato littafin salati da kuma kitabun tijara ce babu wannan babi ne la ta harar salata Mm.
qabla ghurubi shams na'am ba daidai ba ne mutum ya kirga da sallah kafin faduwar rana مم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال a shi ma dai wani hadisin na muwadda ne ba shi ma dai buhari ya karɓa ne daga alamun yusufin yusufa almajinin imam malik kuma hadisin ya zo ne da silsilatu zahabi silsilatu zahabi ma an maliki an nafi'in anil imamin nasiki مم.
to a manzala sallallahu alaihi wasallam kala ya ce لا يتهرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ba daidai bane ɗayan ku ya ce zai kirda da ya ce zai sallah daidai sanda rana take fitowa ولا عند ko غروبها daidai faɗuwarta مم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سالم عن ابن شهاب قال اخبرني اداء
to a dakun yazid al-nasi ya bani labari نعم الجندئي a jun da i Junda'iyu.
jun da i ana Ana- cewa jun da i ko jundu'i نعم danganta ne zuwa jundu ibn laysir نعم to أنه سمع أبا سعيد ya ga الخدري sayyid al-hudri يقول Allah ya kare da gare shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yana cewa لا صلاة بعد الصبح ba daidai bane a ce za a yi wata sallah ta nafila bayan sallah asuba حتى ترتفع rana ta الشمس fito ta ɗaukaka a sarar ولا صلاة بعد العصر ba ba daidai bane a ce za a yi sallar nafila bayan la'asar حتى تجيب sai fa الشمس rana ta faɗi
حدثنا محمد بن عبانا قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياه قال سمعت عمران بن عبانا يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة na zumra na ɗan abana yana faɗa daga sayyidina mu'awiya ɗan abi sufiya mu'awiya ya ce na ga kuna wata sallah لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه da وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama وما رأيناه ba يصليها mu ga yana sallatar ta ba ولقد نهى عنها ya ma yi hani daga gare ta amma ku yanzu sai ku ringa yin ta يعني الركعتين بعد الأثر yana nufin raka'a biyu a ce za a yi bayan la'asar to manzo Allah ya yi hani daga wannan
حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن هبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال ya karo daga abi huraira kana abu huraira yace نهى رسول الله صلى الله عليه manzo وسلم Allah عن sallallahu alaihi صلاتين wasallam ya yi hani daga sallah biyu بعد الفجر حتى تطلع wato ta الشمس farko ita ce a ce za a yi sallah bayan fitowa alfijir sai rana ta fito أمم. وبعد الأثر حتى تطلع ɗaya kuma الشمس a ce za a yi sallah bayan la'asar hatta ta garuba shamsai rana ta faɗi
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر to ba ta shi na ba da daga karefin
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر babu mallam ya karahi sa- eh, mallam ya karahi salata babu wanda bai ki sallah ba eh, ko mallam ya karahu salata Na.
wanda bai ki sallah ba cewa a sallar nafila yake ganin koyaushe a iya sallar nafila نعم in ba wakaci bai ba shine illa ba da al'asari wal fajari sai Mm.
ko bayan sallar la'asar Mm.
da kuma bayan sallar asuba Mm.
bayan sallar asuba
رواه عمر da Umar ya rawaito hadisin وابن عمر da da Abdullah- sai da Umar ya rawaito hadisin haka da Abdullahi bin Umar وأبو سعيد da Abu Sa'id al-Hudri وأبو هريرة da Abu Huraira حدثنا أبو النعمان حدثنا عمار بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال Abdullahi bin Umar ya ce أصلي كما رأيت أصحابي يصلون zan yi sallah yanda na ga jama'a ta suna yin sallah zan yi sallah irin yanda na ga jama'a ta suna sallah لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار shi yasa ni amma duk da cewa zan bi tsarin da naga jama'a suna yi amma ba zan hana wani ba da naga yana yin sallah da dare ko da rana ما شاء yi yadda duk ya so ya yi
غير الله يتحرى طلوع الشمس sai dai kada ku ce za ku kirdadi fitowar rana daidai sanda rana take fitowa a ce za ku yi nafila a sannan Mm.
ba daidai ba ne
wala gurubaha haka nan ko ku kirda wata ku ce za ku yi sallah a sannan shi yasa na hadisin yake nuna wannan wuraren biyu ne aka yi hani daga sallar nafila a ciki shi yasa wannan hadisi kamar hujja ne ga zancen da yake ya fi shura daga malikawa Na'am.
abin da imam malik da ba kai cewa yin sallar nafila daidai istiwa'i wato daidai karkatar rana daga tsakiya ba laifi Na'am.
wala tukurahu inda zawali don hadisi hujja ce babba ga su malikawa akan haka to
babu ma yusalla ba da al'asar min alfawa'id yasa akwai hadisi ba da ibnu abi shaybata ya ruwaito cewa masruku tabi'in nan babba wanda ya karba wajen gaggan sahabbai ya kasance yana sallah daidai sallar rana ta tsaga daidai tsakiyar rana aka ce da shi to an ce ai ana bude kofofin wutar jahannam a daidai sannan sai ce to ashe yasa nake sallah ai sallar ce maganin wutar jahannam Ehem. to amma imami shafi da abu hanifa su su tafi akan cewa ba daidai bane ai sallah daidai zawari haka nan imamu ahmad ma shi yasa duk masabobin nan hudu in banda masabar malikawa sun tafi akan cewa ba daidai bane haramun ne a sallar nafila daidai zawali Na'am.
to
babu ma hujjar su hadisin wato da imam muslim ya rawaito daga umar na amir cewa wahina ya komo ka'imu zahirati na'am kada ku ce za ku yi nafila daidai sanda rana ta take daidai zawali na'am to sai dai ranar juma'a shine shafi'awa suka ce to sannan ko daidai zawali ne a a yi sallar nafila na'am to
babu ma yusalla ba da al'asar min alfawa'id babu cewa a iya yin sallah bayan an yi la'asar sallolin da suka tsere wa mutum wa nahawiha da abin da ya kama da haka cewa a sannan a iya yi
wa qala quraibun kuraibu ya ce an ummi salamata ya kama daga ummu salama sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ba da al'asar wato yana rak'atayn lisan mu'allaki a nan Buha- buhari zai kawo shi muttasili Eh, zai kawo shi muttasili nan gaba ya sa yana cikin hadisan kamar guda dubu da ɗari biyu da buhari ya kawo su an wajen mu'allaki wani wajen ya kawo su muttasili na'am Eh, wato daga ummu salama ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a biyu bayan ya yi la'asar wa qala yace shagalani nasu min abdul qais wasu baki ne daga Abdulkais suka dauke min hankali ana rak'atayn daga raka'a biyu wanda na saba yi bayan azhar shi yasa na rama
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت Aisha ta ce, والذي ذهب به Na rantse da Ubangijin da ya karɓi ran manzansa, sallallahu Alaihi wasallam.
ما تركهما Ba manzan Allah bai taɓa barin raka'a- rako'in da yake bi ba bayan ya yi azahar.
حتى لقي Har ya الله koma ga Allah.
وما لقي الله تعالى A wato manzan Allah bai koma ga Ubangiji ba, حتى سقل عن الصلاة har sai da ya zama sallar ta nafila da kyare ke yi, wato saboda ya jikin yanayin jikin.
وكان يصلي كثيرا من صلاته قائدا Manzan Allah ce da yawa sallar ta nafila sai yakan yi a zaune.
تعني ركعتين بعد الأثر Tana nufin raka'a biyu da yake bayan la'asar.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato da ya basu a wannan rana ya rama Mhm.
to sai zamo shi ya fi son duk nafila duk ai ibadar da ya zamo ya dore to tun da ya rama kuma sai zamo ya ci gaba da yi الله eh manzo Allah ya kasance yana sallatar su ولا يصليهما في المسجد amma baya yin su a masallaci مخافة أن يسجل على أمته dan tsoron kada ya wahal da al'umma al'umma sun ga yayi za su ce su ma ba za su yi وكان يحب ما يخفف عنهم ya kasance yana son abin da zai sauƙaƙe gare su Mhm.
baya son tsanani ga al'ummarsa
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة Aisha ta ce يا ابن أختي ya ɗan ‘yar uwata wato yake faɗa take faɗa wa Urwatu, Urwatu wanda ɗan Asma'u ne yar sai da tuna Aisha.
ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ban raka'a biyu ba بعد الأثر wanda ya bayan la'asar عندي قط inda a waje na yake da ɗai.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت aisha ta ce ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانية a wa raka'a biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana barin su ba ko a koye ko a fili
ركعتان قبل الصبح su ne raka'a biyun da yake yi kafin sallar asuba raka'a ta alfajr kenan وركعتان بعد da العصر kuma raka'a biyu da yake bayan la'asar wanda asali dai wannan waɗanda ya rama ne نعم wanda eh, sallar da yake ni bayan azahar raka'a biyun da yake ne bayan azahar zuwan abdulkaisi jama'ar abdulkaisi ta sa bai ba a sannan Hmm.
ya rama su kuma sai ya dore da su
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا Mun ga Aswadar na Yazid Naha'i da Masruq ibn al-Ajza'i Kufi sun ce da ala Aisha ta bisa Aisha قالت tace ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yana zo min a rana بعد الأثر bayan la'asar إلا صلى sai ko in ya ركعتين shigo ɗaki na yayi sallar raka'a biyu
باب التذكير بالصلاة في يوم قيم babin cewa a yi sammako da sallah a ranar da yake akwai girgije sama take a rufe don tsoron kada a fidda sallar daga wakacinta Eh, malamai suka ce kamar wannan abu ne wanda yake zamanin da gane wakacin yake da wuya Mm.
amma yanzu allah ya kawo mutane wani wakaci wanda sanin yaushe ake ciki abu ne mai sauki Na'am.
eh shi yasa ko da girgije ko ba girgije ka san karfe nawa نعم to حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي قلابة ان ابا المليح حدثه Malam Mali ya faɗa masa قال yace كنا مع بريدة muna tare da buraida في يوم ذي قيم a wata rana wadda yake akwai hadari a sama فقال sai Bu- buraidatu ya ce بكروا بالصلاة ku yi sammako da sallah ku yi sallah da wuri فإن النبي صلى الله عليه Sai وسلم manzo Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya ce من ترك صلاة wanda duk ya العصر bar sallar la'asar حبط to عمله aikinsa gaba ɗaya da ya a baya ɓaci Subhanallah.
shi yasa yana cikin muhbidatul amali barin sallar la'asar har lokacin ta ya fita wasu malamai suka ce ai ba ma sai lokacin ya fita ba da gangan ya bari har rana ta fara jaja ko ta fara fatsi fatsi to ya ɓata aikin duk da ya a baya
باب الأذان بعد ذهاب الوقت babu a yi kiran sallah bayan cewa lokacin ta ya fita idan lokacin sallah ya fita a yi mata kiran sallah
حدثنا عمران بن ميسرة عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال ya kama daga mahaifinsa abu kata da haris ibn rabi'ir yace سرنا مع النبي mun صلى yi الله عليه tafiya tare وسلم da annabi ليلة sallallahu alaihi wasallam ta dare فقال بعض القوم wasu a cikin mutanen suka ce لو أرست بنا يا رسول ya الله rasulallah da ka dan kwanta min huta shine da ka yi ririmi da mu ya rasulallahi قال yace أخاف أن تناموا عن الصلاة abin da yasa ba zan bari ku kwanta ku huta ba yanzu ina jin tsoron ne kan ku yi bacci har sallar asuba ta yi wakacin ya fita kuna bacci قال بلال sai bilal ya ce أنا أوقظكم a ba ku mai a kwanta ni na tashe ku
فضجعوا suka kwanta kuwa وأسند بلال ظهره إلى sai na راحلته bilalu ya jingina bayansa zuwa taguwarsa فغلبته عيناه yana zaune yana kallon gabas ko yana sauraron fitowa alfijir in ya zo ya tashi mutane a yi sallah ba sai bacci ya ɗauke shi ba idanunsa suka rinjaye shi فنام ya yi bacci فاستيقظ النبي صلى annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya farka وقد لا حاجب الشمس alhali kaskon rana ya fito فقال يا بلال ya ce bilalu أين ما قلت kai da kace za ka tashi mutane ba komai a huta ya kuma baka tashi mutum ba قال bilal ya ce ما ألقي علي نومة مثلها ai قط tun da nake wancan bacci mai daɗi ba irin wannan ba a taɓa sako min bacci ba irin wannan da ɗai قال mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله قبض أرواحكم Allah ne ya karɓi rawu Ni na sha'a.
lokacin da ya so وردها عليكم ya هي dawo da شاء ita kuma gare ku lokacin da ya so يا بلال bilal قم فأذن بالناس بالصلاة ka kira wa mutane sallah فتورع manzo Allah ya alwala فل- فلما ارتفعت ya rana الشمس ta daga a sama وابيضت sai fari tas ya zama ba sauran wani jaja ta gama fitowa sarai قام sai manzo Allah فصلى ya tashi ya sallah
babu man salla bin nas jama'atan ba da zahabil wakati babu wanda ya mutane jam'i bayan ko wakacin sallar ya fita ya sallah da mutane jam'i bayan ko wakacin wannan sallar da za su yi mata jam'i ya riga ya gama fita حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلامة سلامة عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب جاء يوم الحندق cewa sai na umar ya zo ranar yakin ganuwa Ba da ma- wanda yake a shekara ta hudu ne daga hijira
بعد ما غربت الشمس bayan rana ta faɗi فجعل يسب كفار قريش ya yana la'anta kafiran kwarai shawa cewa ba su bari ya yi sallar la'asar ba قال ya ce يا رسول ya الله rasulallahi ما كنت أصلي ba الأسرى kusa a ce na yi sallar la'asar ba حتى كادت har الشمس gashin تغرب rana za ta faɗi ko ta faɗi قال النبي صلى الله عليه Allah وسلم ya sallar ya ce ما صليتها wallahi na sallaita ni ma wallahi ban sallaci la'asar din ba فقمنا إلى muka بكهانا tashi zuwa dutsen budhana ko filin budhana فتوضأ للصلاة alaihi alwala don sallah وتوضأنا kuma ka لها alwala don sallar فصلى ya الأسرى sallaci la'asar بعد ما غربت bayan ko الشمس rana ta faɗi ثم صلى بعدها المغرب sannan bayan ya yi la'asar din ya magarba
باب من نسي صلاة ko an ce ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallama suna fa'idantar da wajabci sai ce wannan hujja ce kenan akan cewa wajibi ne a jeranta fawa'idu sallolin da suka tsere Mm.
Eh, domin in an ce aikin manzo sallallahu alaihi wasallam asali a ciki yana fa'idantar da wajabci Na'am.
yanda da yawa daga shafi'awa suke kai haka ma malikawa su ma da yawa yanda karrafi ya kaito a tanqihul eh, fusul littafin tanqihul fusul na usul na usulul fiqh to amma mun ce aikin manzo sallallahu alaihi wasallama ba wai yana fa'idantar da wajabci ba sai mu ce a wannan ba hujja a cikin cewa tartibul fawaid wajibi ne نعم to
باب من نسي صلاة babu wanda ya mance sallah فليصلي إذا to ذكرها abin da ake bukata daga gare shi duk sanda ya tuna wannan sallar sai ya zo da ita ya sallace ta sanda duk ya tuna
ولا يعيد إلا تلك الصلاة ba a neman sai sake wata sallah sai iyaka wannan din da ya bari وقال إبراهيم a ibrahim naha'i yace من ترك صلاة واحدة wanda ya bar sallah daya عشرين سنة wato shi a, imam malik shi ya tafi zuwa cewa wanda ya tuna wato cewa ana bin sa sallah bayan ya yi sallar da take bayan wannan wadda ake bin nasa to ana bukatar in yayi wadda ake bin nasa ya sake wadda ya yi ma Na'am.
wadda take bayanta ana bukata amma kuma ya zama wanda suka haɗa lokaci ne wannan dole ne ya sake don yana ganin cewa